Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Hausawa kan ce wai fatara mai tada tsohon bashi. Wasu mutane sun yi wa hubusin kakan kakansu tasau bayan da suka garzaya kotu suna neman lallai a raba makabartar kakansu a ba su raban iyayensu. Wani magidanci ya buƙaci a raba shi da matarsa ta aure wacce ya ce tun da aka ɗaura musu aure kullum sai ta yi masa fitsarin kwance a malala. Ita kuwa wata budurwa ta gwangwaje saurayinta ne da mota ƙirar BMW ta kuma ba shi dan ƙareren gida a ranar da ake yin baikon bikin akwai wasiƙar mu takaicu tunda dai yau ne laraba ita ce ma za ta zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci.
Kamfanin zirga-zirga na Landstar Express mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko'ina a faɗin ƙasar nan musamman ma daga Kano zuwa Lagos, Kano zuwa Ibadan, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos, Abuja zuwa Lagos. Tocinmu na Landstar Express akwai AC, akwai wajen cajin waya, ƙwararrun direbobi ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya sai ban ɗaki. Ko da kana gudun taɓaci ko wace kujera kai kaɗai ne ka sakata ka wala babu ɗan karo.
A ina ne zan samu Lasta Express?
Suna nan a unguwa uku kan titin zuwa Zaria kusa da asibitin Aminu Kano ko ka tuntuɓe mu ta lambar waya sifili takwas ɗaya sifili shida sifili biyar biyu uku takwas sifili.
Ko ofishinmu da ke New Road Park da ke unguwar Sabon Gari a kanan Dabo ko a lambar waya sifili takwas ɗaya uku hudu biyar biyar takwas biyu biyar biyu.
Don yin bukin a same mu a shafinmu na intanet www.lanstarexpress.com.ng ji.
Aminiya ta kenan lalle likafa ta ci gaba. Yo, ai sai da haka shashi kasancewa mace mai tafiya da zamani shine tsari.
Ya na ji tuwon dawa bitar ki ta ƙara santsi da danko.
Shashin kenan aikin sanna akwai sirri.
La la la la haba Aminiya, haka muka yi da ke?
A'a kwantar da hankalinki shashin sirrin ai ba boyayye bane yayin da zan tuka tuwon dawa bita na sai na jefa yar kanwa kaɗan a cikin targe shine kika ji tuwon dawa ta yana santsi ɗanɗanansa kuma ya fito abin ba magana kin ga kenan ke ma kina da zaɓi in kin so ki sa kanwa in kin so sai ki yi shi haka Eh haka ne fa shashi, ai ni ma mantawa ne da tuni na shiga ajin mace mai tafiya da zamani.
kuma kin ga ƙarin birge ni da dawa bita cikin minti goma sha biyar kasar kin tuka tuwo ya dahu kin kwashe sai ku ci daɗi ke da iyalinki dawa bita zaɓin mace mai tafiya da zamani
Obscene wani sabon magani ne da ke kawar da cutar zazzabin cizon sauro na malaria nan take wanda kungiyar lafiya ta WHO ta amince da shi. Maganin malaria na Obscene yana da sauki wajen sha ba kuma ya sa kasala ko kaikayi. Kwaya ɗaya ake sha har tsawon kwanaki uku. Obscene shine yake kawar da zazzabin malaria a nan take. Ana dillancinsa a kamfanin Award Global Healthcare Limited kuma ana iya samunsa a chemist chemist da ke kusa da kai. Idan baka samu sauki cikin kwanaki uku ka tuntuɓi tuntuɓi likita.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka. Ko ban faɗa ba dai an yarda da cewar inda ranka za ka sha kallo. Yau ma dai tsawon rai ya kai mu ga shan kallon. Domin ko wani al'amari ne mai kama da almara. Don kuwa wasu tattaɓa kunna ne ‘ya'yan jikokin wani bawan Allah mai suna Alhaji Garba wanda ya rasu can shekarun baya kuma kafin rasuwarsa ya samar da fili wanda samuwar filin masana sun ce ya haura shekaru ɗari da hamsin. Daga bisani ne kuma aka samu wasu bayan Allah suka dinga sayan filayen gonaki suna ƙarawa akan wannan fili na makabarta wanda marigayi Alhaji Garba ya bari a matsayin hubusin makabarta. Cikin waɗanda suka sayi fili suka ƙara wannan makabarta akwai marigayi Alhaji Uba Safiyanu Allah ya ji kansa da rahama da kuma Alhaji Saba Jakada da Alhaji Mamuda dukkaninsu sun ƙara mu rabba'ar wannan makabarta mai dogon tarihi. Haka kuma daga bisani wani bawan Allah mai taimako da ke yawan kashe kuɗinsa yana kewayewa da gyaran makabartu a nan Kano. Alhaji Abubakar Kamali da aka fi sani da Kamala mai Kamala Communication shi ma ya zo ya taimaka wajen kewaye wannan makabarta. Alhaji Kamala ne ma yanzu ya kashe kuɗaɗe da zimmar kewaye wannan makabarta da ake takaddama a kanta. To amma abin mamaki sai kuma waɗannan ‘ya'yan jikoki suka ba zamo kan cewar sai an yanka makabartar an raba gadon ta an ba su fulotai a ciki. Lamarin da ya sa mutanen unguwa suka yi turjiya suna masu cewar ba za ta taɓi ba wai bindiga a ruwa. Waɗannan tattaɓa kunne tuni suka garzaya kotu suna neman lallai a keta wannan makabarta a duba iyakacin rabon kakanninsu a basu. A zaman kotun na yau dai mai shari'a ya yi umarni da a tura waɗanda suka jagoranci kewaye makabartar zuwa sansanin yaƙi da 'yan daba na 'yan sandan jihar Kano wato dai anti daba domin a tuhume su da laifin jagoranta da sanya ido wajen gine wannan makabarta shi kuma mai anguwa wanda shi ma ya tsaya kai da fata don ganin ba a raba makabarta an ba wani gado ba alƙali ya ce wai a rubuta masa takarda a yi kawo fadar sarki kan cewar ya raina kotu domin an bashi sammaci ya ƙi zuwa gaban kotun duk da cewa lauyansa ya ce ba wani sammaci da aka basu kuma idan ma akwai to a basu kwafi su gani to amma bayan fitowa daga kotun mun zanta da guda daga cikin mutanen unguwa wanda ya shaida wakilinmu Abubakar Sabo cewar suna mamakin yadda wannan shari'a ke tafiya Dahiru Isa abin da ya faru akan wannan makabartar wani bawan Allah da ya ba da tallafin a zo a gine gaban sai muka wayi gari da daddare antidaba suka zo kotun ɗorai ta ba da damar a zo a kama mai unguwa da shi da nafi'u da shafi'u da baban gida karfe goma su magana fili ma suke ba magana ma makabarta ba sun ce fili ne na kakansu kuma a halin kuma makabarta ce filin ya huce shekara ɗari da tun da ko shi kansa mai unguwa ta so waye gari wasu daga mutanen unguwar dai sun yi roƙo ga alƙalin alƙalai na jihar Kano gidan Dikadi da ya dubi girman Allah ya ɗauke wannan shari'ar ya sauya musu kotu ba dai za mu iya bayyana zarge-zargen da suka yi ba tuna dai magana tana gaban alƙali an dai sanya ranar tara ga watan gobe domin ci gaba da shari'ar Allah ya kai mu yanzu kuwa sai batun kokarin gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum wanda ya ɗauki matakin kyautata harkokin lafiya a sassa daban-daban na jihar ta Borno zuwa yanzu dai ya bayar da dama ko kuma ya bayar da sanarwar cewa dukkanin wani mai fama da ciwon koda da yake buƙatar wankin koda to kyauta za a ringa yi masa babu ko sisin kwabu wannan dai ya biyo bayan la'akari da aka yi na cewar ciwon koda yakan galabaitar da mutane ta fannin ciwon jiki da kuma ciwon aljihu duk wanda wannan ciwo na koda mai hadari ya samu yakan kashe dubban kuɗi wajen kulawa da lafiyarsa kuma abu ne dingayi da za a ringa yi yau da gobe a wasu wuraren ma akan yi wa mutum wankin koda a kullum akan naira dubu talatin wanda a zahiri yake galabaitar da aljihun mutane. To jihar Kano dai ita ce jihar da tafi kowace jiha yawa a Najeriya. Kuma yawan nema ya sa jihar ke kan gaba wajen samun kaso mafi tsoka daga lalitar gwamnatin tarayya. Haka kuma a ɓangaren tattara kudaden shiga ma jihar Kano na saurin gaba wajen samun kudaden shiga ta ɓangarori da dama. A ɓangaren masu fama da ciwon koda ma jihar Kano tana sahun gaba domin akwai marasa lafiya da dama da ke fama da wannan mugun ciwo mai saurin talauta mutane. Waɗannan dalilai ne ma suke sawa mutane da dama ke roƙon gwamnatin Kano kan ta duba yiwuwar mayar da jinyar ciwon koda ta zama kyauta a Kano. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma ya ziyarci asibitocin da ke jinyar koda inda ya zanta da wasu masu fama da wannan ciwo, waɗanda ke bayyana yadda dukiyarsu ta ƙare kat akan wannan ciwo mai wahala. Har ma su ma suke roƙon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya ɗauke wa masu fama da wannan lalura kudaden kula da ita ta hanyar mayar da wankin koda kyauta kamar yadda wasu jihohin arewacin ƙasar nan suka yi.
Wallahi abin da yake damuna ciwon ciwon oda ne. Wallahi da yadda ba na iya bacci. Gaskiya na jima dole da saboda ba kuɗi muka sai da gonar mu shine yanzu ma muka kuma siyarwa. Wallahi muna kai kuɗi sosai.
na yi gashi na goma sha biyu kenan yanzu kullum duk wanda zan yi ina biyan naira dubu goma sha bakwai da ɗari da ni kira da zan ma gwamnati kamar wannan ciwon namu na koda a nan aminu kano teaching hospital kaga injin da ake mana aiki da shi shine bi so guda ɗaya ne kuma masu irin ciwona suna da yawa inda gwamnati za ta taimaka sai a ƙaro inji koda biyu ko uku.
za mu yi ƙoƙarin ji daga bakin mahukunta a ma'aikatar lafiya ta jihar kano don jin ko akwai wani ƙoƙari na sauƙaƙa wa waɗannan bayan Allah waɗanda Ubangiji ya jarrabe su da wannan lalura mai tsadar magani, Allah ya sa a duba. A yau ne ake bikin ranar harshen Larabci ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ware wannan rana a matsayin ranar harshen Larabci ta duniya. Hakan ne ma ya sa wakilinmu Yusuf Bala Abdallah ya ji ta bakin mutane don jin ko me suka sani a harshen Larabci.
To gaskiya
alhamdulillah insha Allah eh, ma- eh, ismi murtala wala alhamdulillah to insha Allah gaskiya za dan ta dan yi wuya
kamar ma ismika ismi kamil eh, na- zan yi faɗanta da larabci shine jawala na um, like I, s- I can say this is my phone na ta sufuli gaskiya gaskiya alhamdulillah To daga bisani Yusuf ɗin ya kira ƙware-ƙwarar taron matasa don tattaunawa da su akan abin da suka sani a harshen na larabci ga Yusuf da jama'arsa galiban su ma ma'aikatanmu ne na nan.
وليا كيف يقدر يطير عصفور وحيد لو راح رفيقه ما Kwamar Kabir Sa'id Dakata, me ka sani a wannan harshe na Larabci?
mun san abubuwa da yawa kaga na san ma ismika ismi kabiru sa'idu dakata a da irin abubuwa da idan ka yi kokari a ce jamilu jamilin jiddan in kuma ba haka haka ne ba laifi a ce la ba asa To a Malam Nasiru Salisu Zango, me ka iya a wannan yare na Larabci?
a makarantar allo dai kaga babbaku dai wannan ba za a ce larabci bane ko tunda aliyu an baki duk wannan ba da la- da hausa ake koya mana amma islamiyya dan na san waje ba alaihi na san abin da yake nufi ka gane ko na san yau la zilla illa zilla in an fassara larabci ne an fassara da hausa kaga a hadisi akwai mana aka fassara da hausa na san wannan me yake nufi ranar da ba inuwa sai inuwa kuma kama yadda dakata icin jamilin jiddan kaga duk wannan ni na ma wuce Wani shi ya ce wai idan kana yin a inda ranka wai a duk larabcin da kake ɗaukowa a iya halari kawai kake.
a na ɗebo na risala ma ai na haddace risala na haddace alari kuma duk da larabci ake To Usman a daidai lokacin da wata turka-turka ta balle ya al'amarin yake.
so mu larabcin da muka iya mu wani a makaranta muka koya to kawai abin da dai zan iya wani faɗa shine allamtu lugatul arabiya fil madarasa alaysa fil karij yawa to kamar misali a talluka na ma zaka je idan ina yi wani a rediyo zaka ji na ce hatta ana shabi'itu wa rawitu kawai abin da nake kawai ana dan faɗa ne saboda ya dan ji hankalin wani mutane hal ya hal ya hibbul safara أبا أسافر في بلدي أبا أسافر بلدي أبا أتكلم بلغة العربي بس ما في واحد اللي أتكلم معاه كيف أتكلم لحالي أنا تعلمتها في السعودية لأني مولودة في السعودية وعشت نص الحياة حقتي في السعودية بس إذا في ناس نيجيريين مثلا تكرونين نقدر نتكلم تكروني معاهم ka ce takururi to da kai take ta kai usman ana takurur to ke ke ma ni sai ba gashi akwai dan larabcin ko zaki dan taba mu ستفاجئ هنا علمت أنني أم، تعلمت اللغة العربية من شاشة za ku ji mamaki idan na ce muku na koyi larabci ne daga kalle-kallen talabijin ni a da yaushe ina yawan kallon abin nan program na larabci to shine kadan-kadan
بدك معاي لكن براك انت المشيخ خليتني
To mu ma dai mun san abin da muka sani a harshen na larabci amma fa ba lalle mu bayyana yanzu ba domin yan nasara sai za shi gida. Ko ba komai ai dai mun san waje ba alaihi. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
A cikin garin jihar Kanan Daba ne aka yi wani mashahurin tankareren kanti da aka cika shi da cincirin don cuyar kayan zamani na alfarma. Na san bukatar ku kawai ku ji sunan wannan mashahurin kanti. To zan faɗa ku faɗa Chase Closet suna da mayafai falla-falla da takalman maza da mata na kecere ne da leshina da kuma jakunkunan 'yan birni a gefe guda babban kantin Case Closet suna da yadukan maza da huluna samfurin tangaran kantin kiss closet sun tanadar muku kayan wasan yara kala-kala da atamfofin ɗaukar wankan duka-ɗauka ku dai jama'a ku garzaya wannan kantina kiss closet da ke namba goma sha takwas b murtala muhammad way daura da walkiya jikin bankin unity bank don ƙarin bayani ku kira su akan nambobin wayarsu sifili bakwai sifili uku uku sifili hudu ɗaya tara uku bakwai da sifili takwas sifili shida takwas biyu takwas tara takwas biyar uku.
Ƙawata, hamshin girkin da kike yi ya buɗa da kan layin nan. Amma fa ba kuɗi ne ya kawo ni ba.
Ai yana amfani da sabon sinadarin girkin Maggi Sari mai fitar da ɗanɗanon girki mai daɗi ya sanya shi kamshi. Uwar gida za ki iya sanya Maggin Sari a cikin miyar kuka, taushe, kubewa, dage-dage, miyar agushi ko girki zaɓin ranki.
A- Ashe mai gidan yana ciki.
Abincin rana ya zo ci.
Ai idan ka ga mai gida na cin abinci a waje, na gida ne bai haɗu ba.
Ashe dai kin gane.
sare ana samun magin sare a kasuwanni shaguna da gurin yan tebura ko a gurin manyan dillalanmu alhaji sulusu adam kunya a rumfa mai lamba takwas gidan babban gwaggo kasuwar singa ko alhaji salisu abdullahi da ke lamba 65 i ado bayero a kasuwar singa da kuma Hamir Investment da ke Bello Road.
ko gidan ahmed isa mai turare da ke kasuwar bello dan lago
Alhamdulillahi gaskiya fa amarya ta yi kyau ƙawata a wata ƙasa kuka siyo mata wannan tsaleliyar riga da gallelan mayafi haka a nan Kano mana ka ta fara shagon Zainas NDM kamfani da ke kasuwar kantin kwari domin a Zainas NDM ne ake siyar da tsala-tsalar riguna da galla-gallan mayafai wanda babu irinsa a kaf arewacin ƙasar nan to ni ma daga yau a Zainas NDM zan rinka siyan mayafai na da riguna na Zainas NDM Textile Company muna da sababbin odar mayafai irin su Asi Fashion, Gimbiya, Dubai Chiffon, Dubai Express, Kashka Chiffon da sauran galla-gallar riguna da mayafai. Ina mata masu son su zama taurari. Muna kasuwar kan Tunkwari Amana House a shago mai lamba biyu ko shago mai kallon gidan Madawa ko ku kira sifili takwas sifili tara ɗaya biyar sifili biyar biyu uku sifili.
To madalla. A nan kuma ƙoƙarin taimakawa al'umma marasa lafiya a matsaloli daban-daban, musamman ma matsalar ciwon ƙashi da ta ƙici ta cinyewa da matsalar rashin haihuwa ga waɗanda suka daɗe ba su haihu ba, da kuma masu buƙatar tsarin tiyatar nan ta fasahar zamani wacce za a yi maka tiyata a cire cuta ba tare da an yanka jikinka ba. Asibitin nan na UMC Zahir da ke layin Forestry a Jambulo a nan Kano ya shirya tsaf inda ya muku tanadin ƙwararrun likitoci da za su zo daga ƙasar India domin duba marasa lafiya waɗannan fannoni kyauta a ƙoƙarinsu na tallafawa al'umma. Duk mai buƙatar amfana da wannan tsari dai yana iya zuwa asibitin a ranakun Laraba 25 da Alhamis 26 da kuma Juma'a 27 ga wannan wata da muke ciki. Ƙwararren likitan ƙashi ya shirya domin ba ku shawarwari da yin aiki idan ta kama. Haka ma masu buƙatar ganin likitan haihuwa a dalilin tsawon lokaci da ba a haihu ba. Shi ma akwai ƙwararren likitoci da za su zo su duba ku tare da yi muku da shan ƙwayayen haihuwa ko ɗan kwalaba idan ta kama. Haka zalika akwai tsari tsarin aikin tiyata ta hanyar fasahar zamani wanda za a yi maka aiki a cire cutar a zamanance ba tare ma da an tsaga ko yanka maka jiki ba. Za a ga mutane kyauta ga masu fayil a asibitin, ga waɗanda ba su da fayil kuma sai su buɗe fayil ɗin akan kuɗi naira dubu biyar. Don neman ƙarin bayani a kira su a lambar waya sifili takwas sifili bakwai ɗaya hudu hudu bakwai ɗaya bakwai ɗaya ko sifili takwas ɗaya hudu tara bakwai bakwai ɗaya uku sifili shida. Daga birnin Badin kuma wani mutum ne ya garzaya kotu yana neman a dubi girman Allah a datse igiyar aurensa da matarsa. Dalilinsa shi ne tana amalala, ya ce kullum sai ta jiƙa masa gado da fitsari, don jin yadda ta kaya ga wakilin Hassan Awal Muhammad wanda yake ɗauke da ƙarin bayani.
A cewar mijin wannan mata mai suna Deji, tun bayan da suka angwance da amaryarsa a Desuwa, kullum sai ta jika musu katifarsu shagab da fitsarin kwance. Daji ya ce shi ba zai ɗauki wannan ɗabi'a ba, domin kuwa al'adar su haramun ne mutum ya auri mace mai fitsarin kwance. Haka zalika ya garda gurin mahaifinsa akan wannan batu. A nan ne ko mahaifin nasa ya ce da shi, wannan fa al'ada ce irin ta da, wadda a yanzu aka daina amfani da ita. Daga nan ne Deji ya ki amincewa da shawarar da mahaifin nasa ya bashi, inda ya garzaya wata kotu da ke birnin Ibadan, domin a katse masa wannan aure.
Lallai fa. Can kuwa daga ƙasar Cana, wata budurwa ce ta tsere sa'a, inda ta gwangwaje saurayinta da mota tsaleliya BMW mai numfashi sabuwar fitowa da dan kareren gida kaka haye a GRA a ranar da ake bikin baikon auren su. Wakiliyar mu Nusaiba Umar Madaki tana da cikakken labarin.
Xiao Jin, 'yar asalin ƙasar China mai shekaru 24 a duniya, ta nemi auren saurayin nata Shuyoke da suka shafe shekara guda suna soyayya tare ta hanyar ƙaddamar mai da mukullin mota ƙirar BMW wacce aka fitar sabuwa a wajen da ake nuna motar. Sai dai fa Shuyoke ya sha matuƙar mamaki domin yana shiga sai ya sami budurwar tasa sanye da rigar aure faratas tare da sabuwar motar an rubuta zaka aure ni. a kusa da ita. Shiyoke ya ji mamaki matuƙa amma ya yi murna kuma ya amshi neman auren nata hannu biyu.
Sai ka ji yadda ake mata, da matanmu za su koyi da wannan budurwa, ai da mun yi ta aure ana taimakon juna. Kan misalama ga takardar neman taimako ta Hajara Abubakar wata ke kwance asibitin kashi na Dala. Mahukuntan asibitin na neman naira dubu ɗari bakwai da sittin da tara domin yi mata aiki, kuɗin da ta ce ba ta da su ba ta da dalilinsu. Sai kuma takardar neman taimako ta riƙa ya Usman wacce Allah ya jarrabe ta da lalurar da har ta kai sai an yi mata hoto. Mahukuntan asibitin ƙashi na Dala suka buƙaci naira dubu ashirin da biyar domin yin wannan hoton kuɗin da ta ce ba ta da su ba ta da dalilin su don haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsu sai kuma wata baiwar Allah wacce Allah ya jarrabe ta da lalura mahukunta suka rubuto mata magani na naira dubu ashirin da biyu ta ce ta buga ta buga bata samu ba ɗanta ne babba yake biya mata kuɗin maganin da take sha akai akai amma Allah ya masa rasuwa makon jiya don haka take roƙon bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarta. Haka kuma muna kiran matar Aminu Kabir mai fama da ciwon koda da za a yi wankin koda asibitin Nasarawa ake neman naira dubu talatin. Da kuma Kabir Abubakar wanda za a yi wa aikin mafitsara a asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam akan kuɗi naira dubu hamsin da biyar. da kuma baiwar Allah nan Khadija Ibrahim wacce ke neman naira dubu talatin a asibitin Muhammad Abdullahi Wase da ke nan Kano. Wani bawan Allah ne ya share musu hawaye tare da yin tawassali da wannan kyakkyawan aiki wajen neman Ubangiji ya baiwa ɗansa lafiya bisa wani rashin lafiya da Allah ya jarrabe shi da shi. Da fatan masu sauraro za su sanya shi cikin addu'o'insu. Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya ya sa ya sa wannan ciwo ya zame masa kafara da ma dukkanin musulmi baki ɗaya. Allah ya ƙaro arziki mara yankewa a gidansa. Har kuma iyalan Sheikh Malam Abdulsalam da na Honorable Justice Abubakar Saba Tahir da Alhaji Ali Usman Ginsau ɗan Amar ɗin Hadeja suna gayyatar al'umma zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu Zubairu Usman Ginsau da Amina Abubakar Tahir wanda za a yi ranar Juma'a 20 ga watan da muke ciki da misalin karfe 1 na rana a masallacin Juma'a na Sahaba da ke Kundila Maiduguri Road a nan Kano. Allah ya sanya alheri ya sa a yi da mu.
SD Express Transport da ke Ni Road, Eldorado Park, ko Unguwa Uku, Zari Road, da Road Zenith Bank a nan Kano, ko ofishinsu da ke Mando Garage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Legas, daga Legas kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Legas da Edo.
Levintis Agege.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera. Ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba akan lokaci.
'Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
'Yan adaidaita.
'Yan taxi.
Da 'yan okada.
Waɗanda suka kawa FJ Express passenger suna da tukwici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya.
Sifili takwas sifili biyu biyu sifili takwas bakwai takwas uku tara.
Aure zama daram.
Rashin haƙuri shi ne musabbabin mace-macen aure. Rayuwar yara kuma ta rubuce ga yawan garari ga 'yan mata maras amfani. Gami da shaye-shayen ƙwayoyi ba ga mazan ba ba ga matan ba. Aikata miyagun laifuka duk na cikin sababin karyewar gida da rashin tarbiyya. Jama'a mu lura mu sake sabon tunani.
Wannan saƙo ne daga kwamishinar ma'aikatar mata jin daɗi da walwala ta jihar Kano, Dr. Zahra'u Muhammad Umar.
Take kira ga 'yan uwa maza da mata kan idan an yi aure an shiga gida to zama daram. To a yi zaman aure daram dam.
Mai farar aniya don sai da jin kai da tijo, mai malmala makiyin kajilan sai barka, ruwa kake mai fushi da kai ma ya shaka.
suna haruna muhammed jihar adamawa najeriya kafin mu zo a nan freedom ana buga muna waya a can adamawa cewa muna da rahu a nan ko muna da wasu yara masu aikin magani da sunan mu wanda mu muka turo su alhali ba mu muka turo su ba ba mu da wakili ba mu da yaro ba mu da bara mai malmala baya zuwa ko ina yana adamawa zaune da cibiyansa a nan karamar hukumar son aloko baya da yaron da ke yawo a nan kano ko ƙauyen kano kamar yadda ake kera mu ta waya ana cewa mai malmala ya sauka unguwa kaza a kano mai malmala baya zuwa ko ina lamban wayan mai marmala 08100646217 shine lambar mai marmala a duk Najeriya ita ce take yawo amma duka a odiyon da nake da ko ina akwai wannan lambar waya Mai malmala makiyin kajilan sai barka, ruwa kake mai fushi da kai ma ya shaka.
صالح House Extramural Lesson makaranta ta musamman mai koyar da karatun lissafi cikin harshen Hausa na farin cikin sanar da duk masu son koyon lissafi wato mathematics daga tushe har zuwa na manyan azuzuwa cewa an fara sayar da takardun ɗaukar ɗalibai a wurare kamar haka BF Suma Pharmaceutical Company da ke Khadija House sai kuma Nasidu Supermarket a Gwammaja Housing Estate sai kuma shagon Munirko Supermarket kusa da Dala Division gidan Malam Isiyaka Rabiu Goran Dutse rukunin ɗaliban jami'a za su karanci darussa kamar trigonometry, sequence and series, binomial expansion, quadratic equation, sets theory da kuma calculus. Inda za a dinga ɗaukan darasi a ranakun Asabar da Lahadi daga karfe tara na safe zuwa sha ɗaya na safe. Sai kuma rukunin ɗaliban sakandare inda su kuma za su dinga ɗaukar darasi a ranar Juma'a daga karfe biyu zuwa hudu na rana da kuma ranar Lahadi daga karfe goma sha biyu zuwa biyu na rana. Wurin karatu harabar Dala Special Primary School makafin Dala domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya sifili bakwai sifili uku biyar bakwai uku uku tara takwas takwas
Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdallah, Aminu Abdu Baka Noma, Zulaihat Yusuf Aji, Nasiba Umar Madaki, Hassan Awal Muhammad da kuma Yakubu Musa Kanwa, Salisu Ahmad Garanya da taimakon Abdurrahman Hamisu na Madina suka sarrafa na'uraren sadan da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.